na 108 a cikin wannan littafi mai albarka muktasar zabi ma'ad na shekul da'awar islamiyya muhammad ibn abdulwahab rahimahullah ta'ala muna magana akan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina muna hanya ba mu karisa ba lokaci ya kure mana mun yi magana akan yadda annabi ya fita hijira kafin ya fita a da'ullah cikin kafirai makiya allah a makka suka shirya masa makirci na za su kashe shi aka je aka yi mitin da su shaidan a cikin kwamitin da aka yi mitin din abu jihar ba da shawara cewa a samu yara matasa madaka dawa majiya ƙarfi a ba su zararren takwabi mai kaifi a cikin kowace ƙabila a ce da su su samu manzon allah sallallahu alaihi wa sallama sai masa duka kwab daya dukan mutum daya haka suka suka tafi suka je gidansa suka kewaye suna jiran ya fito tunda ya ce dole sai ya fita hijira ya fito din kuma ya wuce ta gaban su kuma basu gan shi ba da yake Allah ne yake kulawa da shi Ali bin Abi Talib shine ya kwanta a makwancinsa kuma shi aka zo aka tambaya aka ce ina muhammadu ya ce la ilmali bihi ya ce ban san inda yake ba wani ya zo yake ce da su ku washe gari ku mai kuke nema wa kuke jira suka ce muhammadu muke jira ya fito sai ya ce da su ai ta gaban ku ya wuce har ya ɗebi ƙasa duk ya zuba muku akan kowa ba wanda bai ba shi guzurinsa ba sai ga guzurin kuma suka yi ta karkaɗe kawukansu din kuma ya wuce su ɗin wannan yake nuna Allah ne yake kare annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Allah ya kare ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga duk wanda zai iya taba shi ya illata shi kuma haka Allah ya alƙawarin zai kare da'awarsa da sunnarsa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aqidar musulunci ta kware tana karkashin kulawan Allah don haka duk abin da za a iya shirya mata na a tsayar da ita ko a bata matsala ko a cefa masu yin ta cikin matsala Allah yana tare da ita kawai abin da ake da bukata musulmi su tsaya akan gaskiya su faɗi gaskiya su mu'amala da gaskiya su jira taimakon Allah ta baraka wa ta'ala lokacin da manzo Allah ya fita daga gidan shi ina ya tafi gidan Abubakar ya tafi wannan yana nuna mana falala da matsayi na sayyidina abubakar siddiq ya ce sun mamaba wa abubakar ila gari sauri ya dauki abubakar suka wuce ba su tsaya ko ina ba sai wani kogo da ake cin shi gari sauri da halahu suka shiga shawa da suka samu labarin annabi ya fita ba su kyale su ba sai suka ce a bi shi a hanya a kama shi za ku ji abin da ya faru har kuɗi suka sama ɗudan kuɗi cewa da wanda ya kamo muhammadu ko a rai ko a mace yana da kuɗi mai tarin yawa to da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mu'ayyadun ne abun karfafawa ne daga Allah sai wani tunani yace hanyar nan da zai bi makircin abokanan gaban nan kafiran nan ba a da aminci da su bari ya nemi wani ƙwararre wanda isan hanya ƙwararre da ya san hanya ya nuna masa hanya don ya samu ya wuce lafiya kalau na bukar kumanta na gaya muku allah yana kulawa da shi amma duk da cewa allah yana kulawa da kai bai hana ka yi al'aksu bil asbab ba ka yi riko da sababi shi ne wai bawashi yake cewa tashin taimake ka ka yi iya ƙoƙarinka sai Allah ya tallafa maka kuma wannan yana nuna cewa duk wanda zai bi wata hanya to ya kamata ya santa in bai santa ba ya nemi wanda ya sani ya bi shi akwai haɗari ka ba hanyar da baka santa ba za ka iya fadawa inda kake gudu da abubakar da manzan Allah suka yi shawara su dauki haya su dauki kodago su dauki haya na wani mutum wanda yake kwararre ne gwani ne masanin hanya daga makka zuwa madina don ya nema musu hanya mai sauki da za su samu su wuce su tafi malaman tarihi suna faɗa cewa wannan hanyar yanzu wannan hanyar yanzu da in ka hau mota a bus ko a ƙaramar mota wadda zai kai ka daga makka ya kai ka madina exactly wannan hanyar ita ce dai hanyar da manzan allah sassan ya bi lokacin da zai hijira daga makka zuwa madina sai suke kokari suka maintaining ɗinta yadda tarihi ya faɗa an bi nan an yi kaza an bi nan an yi kaza duk abin da ya zo ta gurin sai da suka kawar da shi suka fitar da wannan hanya albarkacin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya bi wannan hanya kaga zai bi wannan hanya je cewa nan ta nan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya wuce kuma yadda wasu masana suke faɗa wallahu a'lam malayanci wa kana qad istajara ibn urayqat al-laysi وكان هاديا ماهرا بالطريق وهو على دين قومه وأمناه على ذلك وسلم إليه راحلتيهما وواعداه الغار بعد ثلاث وجدت قريش في طلبهما وأخذوا معهم القافة حتى انتهوا إلى باب الغار فوقفوا عليه سندوكي قدوة Uh, wato aikin kudi shine istajara sun dauke shi a matsayin mai musu aiki na kudi shine uh, ibn uraiqatul laisi me yasa saboda ya san hanya kuma abin mamaki wato kwarewar tasa ta daban ne ta sanin hanya shi wannan mutumin amma ba lalle yayi kyauta ba tunda addinin ba ɗaya bane masanin hanya ne ya kai mahiru akan hanya mahiru ne bid dariki ya rabu wa huwa ala dini qaumihi malai yace amma fa yana kan addinin mutanensa to anan nake so ku riƙe ba laifi mutum musulmi ya ɗauki wanda ba musulmi ba ya masa wani aiki da yake da bukata ya masa an gane ba laifi mutum musulmi ya nemi taimakon kafiri a cikin wani abu nasa na da'awa in ba wanda zai masa sai wannan kafiri ba laifi ba ne mutum musulmi ya ɗauki wanda ba musulmi ba ya masa wani aiki ya biya shi kuɗi tun da yau ga manzan Allah sun salama da kansa alaihi salatu wasalam hijira zai yi aikin Allah zai je amma ya nemi taimakon wanda ba musulmi ba ya nuna masa hanya kuma ya biya shi a shi ka ɗauki wanda ba musulmi bai maka wani aiki ka biya shi ba laifi ba musamman a sana'ar da yake shi ya kware a kanta babu wani wadda ya kware in ba shi ba alal larura ce bayan da za ka yi amma in akwai musulmi to ka ɗauki ɗan uwanka musulmi da ba zai cuce ka ba yauwa shi ma wannan idan aka samu ga kafiri ya iya ga musulmi ya iya amma shi musulmin maha'inci ne maciyin amana ne wancan kuma arna ya iya aikin kuma yana cika alkawari to ka rabu da musulmin ka ba arna ya maka aikin ba don ba inda shari'a ta ce ka je ka kai kanka dan uwanka ya cuce ka kamar yadda yanzu da yawa abubuwa da suke faruwa kuna gani cikin ma'amaloli ne sai dai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un gashi kana so ka taimaki dan uwanka musulmi ko ya taimaka maka kamar sanya ya samu alheri amma ba shi da amana musulmi ne za ka ba shi amanar aiki na gida Allah baka na harka ce ta miliyoyin kuɗi ya siyo fenti ya siyo electric fittings ya siyo ƙasa ya siyo wane ne ya sallami ma'aikata ya yi mai shi a wajensa duk abin da zai sai ya zara nasa sai ya cuce ka kuma shi yana ganin gogewa ne kwarewa ne ya cuce ka da ya iya ba da lissafin ƙarya ya iya ɗora zero ya iya tauyewa ya iya kaza duka musulmi sun iya amma abin mamaki za ka samu wani arne kuma arne ne amma yana da gaskiya gashi ba musulmi ba ne amma ka gwada shi ka gwada shi ka gwada shi yana da gaskiya shi kan arnancin nasa ya sa yana yin gaskiya to ya za ka yi ka je ka ɗauki dukiyarka da da amanar ka je ka ɗauki ka ba wa ɗan uwanka ya cuce ka ka daɗa ƙara masa sababin azaba ba wanda ka ba wancan arnan ba wannan shine adalci wannan shine gaskiya akwai matsaloli da yawa akwai matsaloli da yawa yanzu wani zaga yana aiki a ofishinsa tabbas ana zarginsa ana masa fada ya sa arne a kusa da shi ko ya sa kaza muna fada duka ana suka ka duba ma arne ne a kusa da shi ka duba ma kaza da sauransu to amma ya gwada musulmi ya gwada musulmi da shi ake hada baki a cuce shi shi kuma ya gwada wannan arnen kuma ya ga ya rike mai amana ya rike mai gaskiya duk da cewa arne ne to ya za ka ɗauko wanda zai cuce ka ba ka da aminci da shi duk da addinin ku ɗaya ka ba shi dama a haɗa baki da shi ya cuce ka sai ya ɗauko wani wanda ba wanda ya san shi bai mu'amala da kowa da da shi suke mu'amala akan wani wuri da yake ganin zai iya rike masa gaskiya musulmi mu yi ƙoƙari mu gyara ɗabi'unmu mu gyara halayenmu don mu ci gaba da amfanuwa da mai da 'yan uwan musulmi yanzu akwai wani aiki specifically aiki ne ko na gida ko a kasuwa ko a wata ma'aikata ko aikin gini ko aikin wani abu ne da ya shafi building da sauransu sai ka ga kana buƙatar ƙwararre akan wani abu wanda ya iya ga musulmin amma ba su da gaskiya musulmi ne za ka ɗauko shi ka ba shi aiki ya yi maka kaza injiniya ne ko magini ne aikinka yana buƙatar siminti buhu 200 sai rubuta maka 450 kuma ka kira wanda ba musulmi ba ka ce baka estimate aikin nan a bashi siminti ya ji sosai aiki ya kyau shi kuma ya baka quotation na buhun siminti 200 wancan kuma dan uwanka ne mai sallar juma'a mai sallah da gemu ma wataƙila da bakin goshi amma ya baka me ya baka estimate na 350 kaji ɗaya pop ne za a yi maka ka kira ka ce ga ɗan uwanka na zo ku yi mana nawa za ka yi mun shi ka sa a yi mun aiki mai kyau sai ya zo ya baka quotation ɗin naira miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas da hamsin sai ka je ka kira wani ba musulmi ba shi kuma ya baka quotation ɗin naira miliyan ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da bakwai duba bambanci sannan kuma baka da garanci shi wannan watakila musulmi idan ya zo kafin a gama aikin yaransa duk sai sun sassace mai kaya shi ko wancan fa ka gwada shi kaga bai ba kaga anan gurin a dole dole ba yanda zaka yi dole ka je ka dauki wanda ba musulmi ka sanya maka sebin din naira dubu ɗari bakwai wasa ce ba wasa ba ce sannan kuma kaga baka taimaki musulmin ya fada halaka ba don in ka bashi aikin a haka to kana ganin ka taimaka mai a duniyanci amma kuma ka kashe shi a lahirar saboda ka masa hanyar da zai shiga wuta maganar ba ta da daɗi amma haka za ku yi haƙuri ku karɓe ta adalci shine mu tsaya akan gaskiya ko ɗanka ne yake cutanka ai dole ka kautar da shi ka kawo wani ko ba ka bane ɗanka ne na cikinka amma gafiya ne ɓera ne jidon bala'in ne shi ya za ka ɗauke shi ka ɗora shi akan dukiyarka ta amana za ka yi ba zai yi ba sai ka je ka ɗauko ɗan ƙanwarka ko ɗan yarka ko ɗan maƙota ko wani yaro da yake yawan gaishe ka mai ladabi da biyayya a unguwa ka dora shi akan harkar naira miliyan dubu ma ya je ta yi wancan yaron baka ce kai ka ci gaba da zuwa makaranta ka dage da karatu in na mutu ka ci gado ka zo ka yi kasuwa to ai barawo ne wannan shine abin da yake faruwa ka gama cikin ta faɗa da mai gidanta ai aikin banza ya zo ya ɗauki bare ya sa su a kasuwa ƴaƴan nasa an hana su zuwa kasuwa to ya gwada kuma ya ga ƴaƴan nasa gafiyoyi ne jido tun a gida ma yan ajiye-ajiye a kawo kukan wani yaro ya je ya shiga ɗakin babansa wai ya ɗebi daloli an lissafa dalolin nan sun fi miliyan saba'in da wani ya rasa ya zai shi na cikin shi wa ya kai shi na ajiye wannan kudin a gida me ya kai shi ya aka yi kabari har yaron ka iya ɗaukan makullin da za ka ajiye wannan ai ba a yi a yanzu in ko za ka yi ka tona rami ka zuba su a rami ka sa su a ƙarƙashin gadon ka duk da za ka zuba sai ka ture gadon in ka ture gadon gi sai ka buɗe sai ka zuba da marfin caka da kwado wanda yake baya da makullin ba mai makullin in ba kai ba sai ka rinka zuba amma dan wannan zamanin mm-mm. zai ce rabansa zai ci Allah ya mana afuwa wani an kawo kukansa matansa sun ce wallahi ko shimfiɗar gado baya bari a gyara masa ban ɗakinsa baya bari a yi wanke masa kaza ɗinsa baya bari a kaza ya aka yi ashe ba aminci ne wata rana ya yi ajiya ya zo ya nemi takardun wasu filayensa da kamfaninsa ya nema ya rasa E, wata manyan mutane ne wata ya zuba wasu rafa na dala-dala haka rafofi na dala-dala ya zuba su tun da ɗakinsa ne ba sai ya irga ba kawai sai ya ga suna raguwa kuma ba mai shiga sai hajiya to kaga hajiya ko shekara nawa aka da yanta ai dole a taka mata birki da haka daga nan in hajiya ta zo sai ya yi ƙararrawa kir in yana buƙatar ta in ya gama harka ya ƙoƙoye komai nasa sai ya kira ta duk abin da za su yi a gabansa ne kuma yana da lokaci yana ba da 'yan mintuna in an gama ce to hajiya mu kwan lafiya wani abu yana damunta shine hajiya ta kai ƙara cewa ga abin da mai gidanta yake mata amma ba ta faɗi laifinta ba jido suke yi suna ɗauka shi ba wanda zai zai ɗauko ta mace wai ta zo tana yashe shi yana kyale ta ba zai yi ba ko ɗan albashin dubu ashirin da bakwai ne ya ga tana zara wallahi ba zai kyale ta ba ku gyara halin musulmi mu zama musulmin kwarai a duk inda muke in ka zama mutumin kirki za ka ci amfani da moriyar mutane da yawa amma in ka bari ka zama mutumin banza to alherai da yawa za su kubuce maka ina gaya maka dan wannan zamani mutane wannan zamani ko ɗansa na cikinsa ne matukar ya gane cutarsa yake wallahi nesa yake shi wannan shine gaskiyar magana to haka kuma in ka yarda da mutum ko da ba musulmi bane akan wata mu'amala ka zaka iya kiran sai maka gashi nan annabi ya dauki wannan ibnu raykat al-laysi ya nuna masa ya me yasa saboda yana da garantin da zai cutar da shi amma arne ne a cikin arnan ma ba kowa bane ba ai yake da muguntar wani kawai ka biya shi ya maka aiki ba ruwansa kawai ba ruwansa amma wani yana arnan amma yana da aƙida arnantakan za a iya hada baki da shi ya cuce ka to kaga in ka gane wannan ba za ka kira shi kusa da kai ba da haka wannan mutumin annabi ya yarda da shi abubakar ya yarda da shi sun san ba zai haɗince su ba shi yasa suka ce wa aminahu ala dalika sun amintu da shi akan wannan aikin duba matsayi irin na annabi duba daraja irin na annabi neman su ake za a kashe shi amma ka duba wani karfin mulkin Allah da sarauta su masu nemansa su kashe shi sai ya zamanto da ɗan addininsu da ɗan aƙidarsu shi ne kuma ya yi hanya fitar da annabi ya bar garin ai malam in Allah ya so ya taimake ka ta ko'ina sai ya maka taimako a cikin maƙiyan naka sai Allah ya fidda masoyinka a cikin maƙiyan da su za a yi mutum da komai za a yi kaza za a yi kaza sai an yi kaza kuma wani ne a ciki zai taimake ka kuma saboda Allah ya baka kulawarsa shi yasa ka samu kulawar Allah ta fi kulawar dan adam Allah ka kula da mu wa aminahu ala dhalik wa sallama ilaihi rahilataihima bayan wannan suka dauki ababan hawan su guda biyu da na Abubakar da na Umar da na Usman da na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka miƙa wannan ibnu uraiqatul laysi suka ce ga abin hawanmu ka tafi da su ka duba ba bayan sun ɗauke shi ya nuna musu hanya suka yadda da shi ya zama shi ne ke tare da su ha kaga dole maganganun da za su yi a hanya dole iya ji sannan kuma abin hawan nasu ma ba sa tsoron ko je zuba abin hawan guba ba sa tsoron ko je illata abin hawan suka ɗauka suka ba shi malam ka rabu da yadda idan mutum ya yadda da kai zai maka abin da baka tsammani wallahi malam wasu Allah ya hore musu wasu mutane za ka ga ana a rayuwa za ka ji an ce wane yana da wahalar sha'ani sai ka ji amma fa wane kuma nasa ne wane ya san kansa wallahi nake ga mu akwai wanda za ga yana da wahalar sha'ani amma kuma wallahi malam akwai wanda shi kuma na hannun damansa ne dan me ya yadda da shi ba zai ci amanarsa ba ka zama mutumin kirki a yadda da kai baka cin amana ka samu alheri a rayuwarka amma kan matukar ka zama maha'inci mayaudari maciyin amana wane ya yadda da kai ya jawo ka kusa da shi sai ya fahimci ana wata kus da kai bayan yadda ka da yi to ka kashe kanka akwai wanda zai ja ma layi baka san ya ja maka layi ba kawai sai dai ka ga al'amura sun canja kawai kayi kayi kuma ka nemi kansa ka gagara saboda ya ji kiris ai da kai ake kaza shi sa in ka so mutum kana yin sa to kawai ka yi shi ɗari bisa ɗari dubu bisa dubu kawai ka ce in dai wane ne akan wane ne akan gaskiya to ina tare da shi magana a zo a haɗa baki da ni a cuciwa ne ko in ji za a zalunci ne kuma in zuba ido ko in ba da gudunmuwa ta ko kuma ne shiru na kyale ban taimaki wani ba to bata mata so ba kawai kar ma a yi harkar a gabana in dai akan wani ne to wallahi azimu ba zan kyale ba wannan shine masoyi na gaske akwai wanda za ga yana tare da kai kuna mu'amala da shi yana tare da kai amma wallahi za a zo ana kulla maka tugu ba zai gaya maka ba kuma ba zai magana ba sai abin ya faru sai ce ai na sani ai ina ji suna yi ni dai ban ce musu kawai aikin banza ka sani baka baka yi baka yi wannan me kai to ina soyayya ta ka ai ko kai magana ka ce a'a jama'a wannan ba daidai bane ko kuma ka je ka ce to ya kamata fa a kula ana kaza ana kaza ana kaza wannan ba gulma bane taimako ne sai bayan an yi abu sai ga mutum ya zo yana abu na wai wani makoci ne wai wai wai wai barayi sun shiga gidan wani sai da aka zo da safe sai yana cewa ai duk akan ido na akai komai ka ji shirme da Allah ya ce lokacin da suka tsaya da motar su na ga irin motar da suka tsaya na ji maganganun suke ina ido na biyu ni da mun ba bacci nake yi ba to alhaji idan ka biyu me kai na gudunmawa baka buga waya ba baka hura usul ba baka yi magana ba baka dan tashi a barka kai ma ka dan ta da kura ba ba abin da kai alhaji kuma sai bayan an gama illata makocinka an masa komai zaka zo kana ba da hira ga makota ka ai dai a gaba na akai wallahi din ni na ji abin da suke kawai dai na zuba ido dai na kyale su shirme wauta da baka faɗa ba da baka faɗa ba yana yaban kansa ma na jarumi ne shi ai baya ma bacci to me amfanin jarin tattaka Allah ya mana afuwa wa wa'adahu al-ghara ba'da thalathin suka yi alkawari da shi za su haɗu da shi a wannan kogo bayan nawa bayan kwana uku malam dubo ta hikima ta tafiya malam shi zai raka su fa sai suka ce ɗebi abin hawan tafi da su je ka bai tambaye su ya za'a ba suka ce kawai za mu haɗu bayan kwana uku za mu zo mu haɗu da kai a wuri kaza kau ka zo ka same mu a wuri kaza aikinka kawai ka cika tafi me za mu yi yanzu ba ruwanka hakan aka yi wajaddad ƙureshin fi talabihima ƙureshawa suka dage suka ta sa ƙoƙari wajen neman annabi da sina abubakar sarki wa aka zo ma'ahumul kafa wurin shawa da suka zo za su tafi neman manzo Allah sassan da abubakar hanya ka san me suka yi suka ce ba dai hanya za su bi ba to sai suka nemo kafa in an ce kafa masu ilimin kiyafa wato wasu mutane ne da idan mutum ya yi tafiya da kafa ya taka duk wanda ya taka kafa suna iya gane waye yanzu da mutum ɗari za su shimfiɗa kafa ko su wannan ya taka wannan ya taka tunda wuri ne na sahara za a ga kafa kuma da talauci ma ba ma takalman malam kai da kana tunanin takalmi ko takalmin babu to su suna iya ganewa za su ce wannan kafar ta wane ne masu ilimin kiyafa malam idan mutum hamsin suna kwance a cikinsu akwai uba da ɗa suna kwance suna lullube gaba ɗaya idan suka zo suka duba kafafuwan nan to za su ce wannan kafar daga wannan kafar ta fito wallahi ko kuma uwarsu dai ubansu daya za su ce wannan kafar da wannan kafar uwa dai uba dai ne akwai mutane malam wanda sun kware da wannan ba mamaki ai yanzu idan an yi aihuwa ba akwai test da ake ne dna ba ba za a iya tabbatar maka ɗana ka ne ko ba naka ba ne ba mamaki to su waɗancan da basirarsu suke yi waɗannan na yanzu da kwamfuta suke yi ta wani yana magana ya ce allah sawaƙi ya ce al'amura sun lalace yanzu duk abin da muke gaba ɗaya kwamfuta ce take cewa muna da lafiya ko ba mu da lafiya ƙarfe ne mara hankali ƙarfe mara hankali shi za ka je ka zauna a gabansa ga haka ana ta daddan naka ana da kuma ka je ka zauna kana jira ya baka da bai da hankali ba ko yana da hankali bai da shi amma kuma dole mun yadda wannan mara hankali shi zai ba mu lafiya ko shi zai ce muna lafiya ko ba mu lafiya ba haka bane haka ne ina so in shaida muku wani abu ne da babu kwamfutar da Allah ya- daman ya tanadi basira da kwakwalwar dan adam duk zai iya gane wannan abu kuma abin da nake so ku gane duk lokacin shekarun da aka wuce babu wannan kwamfutocin da me ake magani ba sa yin ciwo ba sa cuta ina suka samu magunguna ina suka gane ciwo kaza ciwo kaza suna iya yi amma yanzu bature da ya zo yake so ya mana illa ya tashe mu daga kan tsari wanda muke na asali na tushe sai ya lalata tasiri da magana akan maganin gargajiya amma wallahi maganin gargajiya gaskiya ne wallahi gaskiya ne ilimi ne mai zaman kansa karatu ne ake bincike mai zaman kansa itatuwan nan da ke gani duk da suke kewaye da mu Allah da ikonsa duk itan da ka gan shi yana tare da mu ya tsiro a cikin mutane ana rayuwa to akwai maganin cutar da yake yi mangoro bishiyar mangoro kaga Allah da iko da wahala ka je ka surgumin daji da ba kowa sai namun daji ka ga mangoro ka lura da wannan duk inda Allah ya tsiro da bishiyar mangoro to sai ga akwai yana kusa da mutane saboda me akwai wani magani da wannan bishiyar take ku tambayi masu maganin gargajiya magani nawa za su cire a ma- a bishiyar a bishiyar mangoro duba gwanda duba darbejiya da wahala a tsakiyar daji can inda ba kowa ka je ka ga darbejiya amma duba aikin da darbejiya take yi duba wannan bishiyar turaren nan wanda ake falwaya da ita da duk abin za muka ɗauke ta tana tsirowa a cikin mutane mun ɗauka falwaya kaɗai take ashe tana magungunan abubuwa su typhoid su zazzabin ciwon malaria da sauran nan da waye su wane ne duk tana yin magani duk wani itace da yake tsirowa a cikin mu wallahi ba itan da bai da amfani suna da amfani suna suna suna da magungunan su to wannan fa akan makalla wani ilimi ne mai zaman kansa bincike ake a samar da shi to amma sai aka zo zamani yanzu kwata-kwata an ajiye amfani da sika da maganin gargajiya kwata-kwata an daina yinsa har ma suka ake ma in ma wani likitan ka je kace kana shan maganin gargajiya sai ce ta cika bani guri amma wallahi a da da maganin gargajiya mace mai ciki ta sha ta haihu lafiya ta yi naƙuda ta yi maganin naƙuda da maganin gargajiya aka yi wa yaro yayi da maganin gargajiya aka yi wa yaro kaciya da maganin gargajiya aka yi kaza da maganin gargajiya ta ɗauki ciki da maganin gargajiya in an je an yi haɗari an karye da maganin gargajiya ake sa masa magani kuma ya kame idan an ƙone da maganin gargajiya har yanzu akwai garin magani baɗi da ya fi na bature ƙarfi ya fi shi amfani in an ƙone dole duk allurar da bature zai ma sai ka koma ka nemi wannan baɗin ka baɗa sannan ciwon ya warke amma an nuna mana bai da amfani hadari ne amfani da shi mu inganta shi ne mu nemi masu ilimi su kula da shi shi yasa yanzu binciken da ake yi a duniya yanzu harkar magani masu maganin gargajiya masu ilimi da suke budewa wallahi sun fi samun kuɗi kuma maganin su ya fi tashi- tasiri yanzu ko a- ko a makka da madina da kuke gani ko a saudiya akwai masu a asham kyamis ne gaba ɗaya maganin gargajiya ne a ciki malam an gaji da an gaji da rakiyar maganin baturan nan ko ya hakuri fa ba cewa ne baya yi ba yau ma na sha na baturan yau ba cewa ne baya yi ba amma kuma bai kamata a raba mu da namu na asali ba dan shi ma ilimi ne wannan din ma kuma mai ilimi ne to wannan din kuma ha'inci ma da son zuciya ya shiga ciki dan an barwa wasu wadda ba mu ba su suke kula da shi galiban bature in ya kawo muku wani maganin da kaga ake bukatar sa ake amfani da shi kullum to wallahi yana da side effect misalin hawan jini maganin hawan jini malam ka duba wani magani da za a ce wai wace cuta da wai wai wai ba ta warkewa wai kullum sai ka sha magani kullum ba ranar banza shi a wajensa wannan mai bada maganin ko azumin nafila ba za ka yi ba kana zuwa za a tambaye ka kwanan ka nawa ka sha magani ba kwana biyu uku sai hauka da faɗa me yasa ka daina sha to kuma kana cikin shan maganin nan kuma yana da wata illa da zai maka yana da illa akwai illoli akwai side effect su su likitocin sun sani maganin ciwon suga kullum sai ka sha wai ba a warkewa kuma abun mamaki maimakon a mayar da su su ne magungunan suka fi araha sai aka mayar da su suka fi tsada yanzu idan kana son maganin ciwon hawan jini mai kyau to kuɗi za ka zuba masu tsada maganin ciwon suga mai kyau kuɗi ne masu tsada saboda mai sun san cututtuka ne da ya addabi mutane kuma sai suka yi mai tsari da ba za ka warke ba ko ana warkewa ba a warkewa duk wanda ya kamu sai a ce ya shiga kawai wai sai dai a sauƙaƙa shi kuma annabi ya ce babu wata cuta face akwai maganinta sai dai in ba ku sani ba amma wallahi malam masu maganin gargajiya na akwai wanda zai zo ya baka dora ka akan wani magani wasu watanni zai baka in ka kula da abincin ka kula kaza zai kashe wannan ciwon gaba daya su a wajen su kuma yana yi ganyayyaki itatuwa take yanzu irin aloe vera din nan ai an san aloe vera da mata suke shuka shi a gida suna amfani da shi ka duba albarka wallahi da muna yara a banza muke ganin sa a yi ta shuka shi a gadadi da wane ne a waye da sauransu sai ka gashi ashe sun sace wannan fasahar ta maganin da ke ciki sai ga an gyara shi an kwalanta shi an sa shi a leda an mai da shi ruwa an yi kaza yana cikin magungunan suka bala'in tsada amma gashi nan duk muna da shi a gonakinmu a danga a kofar gidanka za ka iya shuka wannan bishiyar aloe vera din ta tsoro kuma kai ta amfani da ita yana da tasiri wato ni abin da nake faɗa shine akwai buƙatar yan uwa mu rinka tura samarin mu matasa suna ƙara bincike akan irin wannan abuwa dan wallahi ba za mu dogara da wannan mu kare akan haka ba Allah sai aka waye gari yanzu gashi nan maganin magungunan da ake wani gama garin mutum sai ya zo ya buga shi a gidansa a je a haɗa garin garin garin garin masara a je a yi masa moli a zuba masa wani ɗan spirit a sa masa kaza kawai a fito maka da shi a matsayin kafino ko kapsu wani ya je ya bude kapso zai sha kapso yana bude yana zazzage sai ya ga garin masara a ciki kuma a cikin kwali kuma is sealed wani ya bude kafino kafino zai sha shi kasan galiban ya ake hambuda ake ina baka shawara nan gaba inda zaka sha maganin da ake hambudawa ya ka duba shi ka dan bantara shi ko da dai za ka dan karya shi biyu ka ga me yake ciki yana budewa yana kokarin karyawa sai ga ya zama zare zane kuma yana zuba mai ruwa malam sai ga wani yadi ne kawai malam aka matse shi aka dan zuba masa wani kemikal kawai ya haɗu yadi ba yaji ba ba yadi tsumma shi yasa sai ka sha kwaya ɗari uku ba su yi ma magani ba kullum fa ho kana ta haɓawa ba ya yi saboda akwai waɗanda suke yin su a cikin gidajensu maƙiyanmu kuma su yi amfani da shi su yi shi ma su turo mana shi bangaren mu ta siya muna sha waye yake kula zai sha wani kafsu amma wallahi na baka shawara ka rinka bude haka gani wata ran zaka ga abun mamaki duka in makiya suka so illata ka ba abin da ba za su yi ma ba amma kuma maganin mu da muka zauna muka ki mu yi amfani da ilimin da Allah ya ba mu yanzu bari ba ku misali wasu bayin Allah suka zo wasu likitoci ne daga Abuja aka turo su suna bi da za ku san da turbin musu sun zo nan masallacin ma sun zo nan masallacin ko an ce za su zo nan gurin sun bi masallacin sun ji maganin ciwon ido suke samu mutane na ruwa ne research suka yi bincike suka yi na ce ai na kai bincike ce malam judan na je na je dodon na je kode buwa na je kaza na yi bincike research me yake kawo rashin gani me yake kawo kaza me yake kawo kaza wani magani ne da ya dace na gargajiya da zamu hada na ruwa a rinka sawa muka yi kuma muka yi try muka yi testing dinsa kuma suka kai wa jami'an lafiya suka gani suka tabbatar wallahi al'azimu a satin nan da ya wuce akwai mutumin da ya kusan shekara ashirin baya gani magani yake sha kullum kullum a takaice ma an ce masa idan kafa ya mutu ka hakura ka san malam da ya zo ya zauna ya zo ya zauna ya bude idan suka diga mai suka diga mai aka ce minti uku da ya minti ukun nan ya sha ɗan zafi haka yana buɗewa suka ce wanke idan kawai ba sai ga idan ya fara gani ba ko ɗan agajin mutum na wannan babba ɗin nan da ya samu matsala da zunna usman bin affan abun mamaki ba kamar sihiri bai gani bai gani amma wallahi da suka zuba masa ya ɗan sha wahala ya ɗan ji zafi wallahi sai ce yanzu ya fara ganin haske kuma wallahi malam research ne bincike suka yi malam a shi wancan na baturen ba research aka yi ba waye ce mun yi ba zai ba da gangan muka kashe kanmu ba ma kashe kuɗi mu bayar a yi research din a yi bincike akwai masu maganin gargajiyan da masu maganin gargajiyan da a ƙasar nan wallahi suna da ƙwarewar da da gwamnati za ta ɗauke su ba su kuɗi su yi research za su taimaka wajen kashe cututtuka da yawa ko wannan corona wallahi akwai wani likitan maganin gargajiya da ya ce wallahi malam a kawo mu mai ciwon wallahi sai ya warke na rantse da Allah ni da shi ya muke game yace kuma an kawo mun yace na hada musu magani na ajiye su yace kuma ni shiga cikin su nake yi sha magani na in shiga kuma a nan Jordan ya je karatun sa ya harhaɗa musu magungunan kuma suka sha suka warke yace menene tari ne fa da haki mura ce fa duk an ba an likita duniya ana kaza kaza kaza yace ku bani ku gani yace yayi kuma an ci nasara amma ka ce a tun da waɗancan ba su yadda wannan magani ba ne naka ba zai zama magani ba haka abin yake wannan jama'a tun na ba ku shine a babin shawara kar ku rena kudurat dama da ubangiji ya ba kuma duk inda mutum ya samu dama zai amfana da ilimi ya je neme shi ya je ya karu musamman samari matasa da Allah ya ba ku lokaci ya ce to ku tamu mu je mu haɗu ƙwarai suka ta neman su suka ɗauki wannan mai ilimin kiyafa da masu gane kafa takun kafa hattan tahu ila babil gari malam kuma kasan sun yi din suka yi ta bin takun kafarsu suna bi suna bi suna bi wallahi sai da suka je kafar annabi sallallahu alaihi wasallam da sai Abubakar bata tsaya ko ina ba sai a bakin kogo suka ce to duk yadda aka yi daga nan akwai abin da ya faru kuma sun nuna musu hanyoyin kafan mutane da yawa a makka amma wannan aka ce ta annabi ce kaga wannan ta abubakar ce wallahi kuma hakan aka yi suka je har bakin kogon fa waqafu alai suka tsaya tiris to ya to ina suka shiga sun shiga kogo ne a'a dabba suka hau a'a to ina kafar dabbar hatta sawun dabban suna iya bi Allah kare to me faru wa kan Amir bin Fuhaira yar'a alaihima ghanaman li Abi Bakar ashe da suka zo shiga suka yi suka shiga suka ɓuya ta yadda in ka shiga cikin kogon ba za ka taɓa ganin mutum ba amma ɓuya suka yi to akwai wani mutum da ake ce da shi amir bin fuhaira yana kiwon dabbobi wa sayyidina abubakar ma'aikacin abubakar amir ibn fuhaira wa fil layli yuri wato yurihuha alaihima wa makatha fihi thalathan shi wannan da daddare shi amir ibn fuhaira me yin kiwon dabbobin abubakar abubakar ya ce ka rinka zuwa ka je ka kai mana guziri da daddare lokacin ba kowa sun gama ya wace a cansu da rana da daddare kai kuma tunda mai kiwon dabbobi ne sai kai kamar ka zo za ka wuce sai ka shigo malam ka duba a lokacin ba waya ba tangaraho ba talahon ba komai basira kawai suke amfani da ita mu ko yanzu nan muna ganin an haɗa mu da wannan an haɗa mu da sauki ta kashe mana kwakwalwa da da babu kalkuleta da ka ake lissafi dubu kaza a hada dubu kaza kar kwakwalwa kaza ta baka yanzu ko ana lissafin naira biyar a hada da naira sha uku sai ka ce ba ni calculator wallahi yanzu malami a sakandare ko firamare sai ya ce wa yaro duk wanda babansa bai sai mai calculator ɗari uku ba bai zai shiga ajina ba hawa a karma kalla ta koya masa yi da hannu ma ka rinka yi da kamana to a hankali a hankali malam suna tashin mu daga kan asali suna ɗora mu akan iska yanzu ranar da kaji za ka lissafa wata miliyan dubu uku miliyan dubu uku kaji na ce miliyan dubu uku idan baka da abin lissafi sai dai ka haƙura da ita saboda ka saba duk abin da za ka lissafa sai da me sai da kalkuleta amma a cikin mutanen mu akwai wanda suke burge ni shi kuma idan an zuci akai bari da Allah kuma kalkuleta kuma kaza hada ka gani kaza zai baka yana amfani da memory da ubangiji ya bashi Allah ya mana afuwa ya je da daddare wa makasa fi salatan kwanan su uku hatta khamadat alaihi ma naru talabi suka zauna kwana uku malam a cikin kogon nan malam a ciki za su sha a ciki za su kwanta a ciki za su faki ido dare sai su fita su kama ruwa su dawo a ciki suke sallah kwana uku malam me yasa suka tsaya saboda a tunaninsu idan sun fito suna tafiya su ƙurisha sun san ranar da suka fita to za su yi ta sauri su sa a can garin da za su je a tsaro hanya wasu su taho daga can wasu kuma su bi baya dole a yi kici musu a tafi da su sai suka yi dabara suka bari suka yi gaba sun ɗauka sun tafi suka zauna sai da ashe kwanan su uku suna makka ma an ɗauka ai yanzu har sun isa ma aka daina neman su sai da aka gama daina neman su kwana uku aka ce ai yanzu kan tunda ba gan su ba an samu matsala ashe suna makka an gama neman su put sai suka fita lafiya lau za su tafi a hanya shine hatta hamadat alaihima naru talabi wutar neman su din ta mutu thumma ja'ahum ibn urayqit birrahilatayn fartahala kwana uku tana cika dan alkawari wannan kafirin ibn urayqit wanda aka bashi dabbobin wallahi kwana uku tana yi malam sai gashi ya koro dabbobi ya zo bakin kogon nan ya tsaya ka duba alkawari ba ka duba alkawari ba irinka ba an gama lissafin komai da kai biyan ka za a yi ba komai ba a neme ka sama da ƙasa a rasa ina kake gani nan kusa da kai ina zuwa ashe yana yana mariri wani ma har lissafi ya ce kaga daidai gindin fal waya ta kaza ka je mana gurin ya dauka baya na sai ya waya ce gani a gurin ya ce ka talla ka karisa na ce ma karisa da ya bincika ashe yana kurna dan asabe kurna yar asabe ko dan asabe ke ta ba alkawari ba gaskiya ya ce malam karkare yana mu hankali ina gindin gurin nan ya ce ka duba ka duba sosai kaga wannan ya mame da kai baka da hankali kawai sai da ya share wajen awa guda bai zo ba me zai gaya masa ba wuce ne ba abin da ya dame shi ba fulata ne kawai bai damu ba ya karya alkawari bai damu ba ba abin da ya dame shi shi kenan gashi nan ya zo ya cika alkawari ba a biya shi ba fa amma kaga ya cika alkawari shi kenan ya kawo musu wato dabbobinsu guda biyu ya ajiye musu shikenan sai ya ce fartahala suka ɗora sirri suka hau wa arjafa abubakar amir bin fuhaira sai abubakar sai ya goyi mai kiwon ɗin nan amir bin fuhaira ya ce zo mu tafi da kai fasara addalilu amamahuma addalilu shine ibnu uraiqatul laisi din wannan kafirin sai suka ce kai kuma wuce gaba tunda kai kasan hanya ci gaba da tafiya za mu rinka binka wa ainullahi tashabuhuma kulawar Allah tana tare da su wa is'aduhu yanzilu kuma sa'ada da rabotar ubangiji yana sauka akan manzon Allah sallallahu wa yurhiluhuma kuma yana tafiya tare da su walamma ya isa mushrikuna minhuma yayin da mushrikai suka dauki tsammani dangane da kama annabi da kama abubakar ja'alu sai suka ce to ga wata dabara tunda yanzu har kwana uku ba a kama su ba to za mu sanya kuɗi ja'alu liman ja'a bihi ma diyata kulli wahidin minhuma suka ce duk wanda izo da waɗannan mutanen guda biyu da manzon Allah da Abubakar to kowane mutum ɗaya yana da diya kuɗaɗe masu tarin yawa kamar ka ce raƙumi ɗari za a ba kowane mutum ɗaya fajaddan nasu fi talabi malam mutane gaba ɗaya aka ba da sanarwa a kewayen nan na makka da ina da ina ne duk da ƙauyuka aka ce aje a kamo muhammadu da abubakar ko a rai ko a mace kuma duk wanda ya kamo su ga wasu maƙudan kuɗi na fitar hankali da zai samu a lokacin raƙumi kuɗi ne malam mutane marasa sana'a ba suka tashi ba za su yi aiki jama'a ina so ku kula da tarihin hijiran nan dan allah ina so ku ɗauki darasin in Allah ya ce sai kayi fa sai kayi ina so fa ku ɗauki darasin duk wanda Allah yake kula da shi ba ba wanda ya sai tozar ka ci ba ku duba rauni fa da annabi yake da shi a wannan lokacin guduwa fa suka yi amma ana neman su ƙasa guda gaba ɗaya masu kuɗi da masu mulkin gurin gabaki ɗaya an ce a je a kamo su ko da rai ko a mace ko a raye haka aka kama hanya aka ci gaba da tafiya fajaddan nasu fi talabi wallahu galibun ala amri ibnu qayyim yace Allah shine mai galibi akan lamarin sa duk wanda ya dame ka an an dame ka karinka wallahu galibun ala amrihi wallahu galibun ala amrihi wallahu galibun ala amrihi zikiri ne mai kyau makami ne na abokin gaba karinka yi kana tunawa a ranka wallahu galibun Allah shine mai rinjaye akan lamarin sa ya Allah na rike ka ka ba ni nasara akan abokan gaba kuma wallahi Allah zai ce muke ka falamma marru bi hayyi bani mudlij mus'idina min qudayd yayin da suka zo su wucewa ta gari ko unguwar kabilar bani mudlij suna gangarowa daga wato ko sun taho daga qudayd sunan gurin da suka taho basu rabbihim rajulun min al-hayy kwatsam wallahi sun zo wannan kauyen ashe an kai labari a ƙauyen nan cewa duk wanda igansu ya riƙe su ko ya ba da labari ga diya kawai sai wani mutum guda sai ya gansu kawai to wuya ya samu matsala ke kawai sai wani ya gansu faƙala lil ƙaumi sai ya ce wa mutanen garin laƙadar aitu anifan bisahili aswidatan ma'uraha illa muhammadan wa ashabahu ya ce jama'a a hanyar can wajen bakin ruwa ni fa na ga wasu mutane fa suna tafiya na ga wani duhu-duhu na ga an gitta an wuce kuma ni ina ganin gaskiya muhammad ne da shi da mutanensa jama'a suna dab da gurin nan mu neme su mu samu kuɗi la ilaha illallah fa fatina suraka suraka yana jin zancen mai dabara ne suraka sai ya faɗaka ya ce a ok su ne ko mana sai sa a ransa su ɗin ne ya faɗaka fa'ara da an ya kona lahu zafru khassa sai ya yi niyyar shi zai ci wannan kuɗi shi kaɗai yanzu ka su kaga munafurci da munafurci ko munafurci dodo ne wanda zai ci wani kenan sai shi kuma ya kokari ya nuna wa mutane gari da wannan wanda ya magana a ba muhammadu bane ba zai bugar da su a haka shi kuma sai ya tafi neman su ashe bari ka ga abin da zai faru a'a wa qad sabaqa lahu min az-zafari ma lam yakun fi hisabi ayya bai sani ba ashe wasu sun riga shi samun rabautar samun kyautar ma wanda shi baya cikin lissafin sa bai sani ba kawai sai ya ce kai jama'a ba su bane ya batar da su ya ce bal huma fulanun wa fulan kai wane da wane ne ni na gansu na san su ba su bane wane ne kawai sai yanko sunan wasu kawai ya faɗa ya ce kharaja fi talabi hajatin lahuma sun fita ne don biyan bukatar sunan dan adam kawai ba muhammadu bane wannan ina ba muhammadu bane ba shi bane ashe so yake yi ya sa mutanen gari su zauna kar su fita nema su samu kuɗin shi ya cinye kuɗin bari ku ga ashe hanya zai hau sun ma makasa kalilan sai da ya zubar da su ya canja musu tunani kawai sai me sai dan jira kaɗan kawai sai hau tunaninsa daga nan nake so ku gane wani abu duk lokacin da ake wata harka ana wani abu mai muhimmanci sai wani ya zo ya jefo wani abu ya ce kai jama'a kaza ne dai karfa ku yadda da wuri Allah kuwa in ana ganin girman sa ce ya ba komai a ci gaba da bincike kwarai kuwa za a iya turo wani ya zo ya muku wata illa dan sandan haya ne sojan haya ne in kuna kan ganiyar abin ku ci gaba da yi sai kun samu yaƙini kar a tashe ku daga yaƙini a ɗora ku akan shakka wannan kuma wani karatu ne mai faɗi mai hankali sai ya gane ko ba gane ba ka nutsu aka zo kana da wani abu a gaban ka kawai wani ya zo minti ɗaya ya zo ya tashe ka daga manufarka kar ka yadda ka ce mun gode ya tafi ku ce jama'a mu ci gaba da aiki kun ji sun makama fadakala khiba'ahu ka duba wannan mutumin ashe shirya waye wannan tun da fa kawai sai ya shiga ɗakinsa ya shiga bukkarsa wa qala da khadimi sai ce mai masa hidima ukhruj bil farasi kai musu musu fitan mun da doki na za mu samu kuɗi yau min wara'i al khiba fitan mun da doki na ba ta kofar gida inda na saba ba ta bayan gida ka ɗora mun sirdinsa wa mau'iduka wara al akmati mu haɗu da kai bayan wancan dutsen fita da shi ta bayan gida ka duba wani dabara fa ta suraka kar ma ya fita da dokinsa mutanen gari su ya ka mun faga ya fita ka san me sai ce wa me masa hidima fidda dokin nan kaman za ka kai shi cin ciyawa ne ko kiwo kuma ta bayan gida kuma kar mu haɗu da kai sai bayan wancan dutsen ya nuna mai wani akma ya ce can za mu je mu haɗu ka je ka bani shi ma bai gaya mai me zai ba kai mun shi can kawai ka ji yadda ake yi amin Allah biya ka wallahi malam musulmi ya kamata mai zama mai basira Allah da ya ba mu musulunci ba abin da bai mana ba kuma kokalwar mu bari muka yi banza aka kashe mana ita wallahi malam a rinka amfani da kwakwalwa a rinka amfani da basira wallahi malam ni din an taba mana kai ma da kirma kana nan an taba mana abu muka kasa gane wani abun tsafi ne ko me ne akai wani mai wani wai wani abu shi bio glass wallahi malam mutum ne malam aka zo muka daga shi ni din nan fa na ce yau ni ko sihir ce na aka kome mutum ne fa muka sa yayi muka yi ne malam da yatsan nan fa wannan dan yatsa fa wannan ya rike wannan ya rike wancan ya rike kawai sai muka dage mutum cat kuma ya dago kuma mai nauyi na gama duk salatai na da addu'a da zikirin ne wallahi sai da muka daga mutum ya logic ne wani tunani ne ake amfani da shi wata dabaru ne ake yi muna da basira muna da kwakwalwa ba ma amfani ne da ita yanzu misali bature ya yi kwamfuta ko bature ya yi kaza ya yi kaza wallahi malam a garin nan akwai wanda wallahi duk motar da ka kai masa wallahi sai ya tashe ta bahaushe ne baki ko lagos bai taba zuwa ba suna nan wai wani kwamfuta ta tsaya kaza kaza ya ki kaje ka ga yadda yara matasa ƙanana ko university ba su yi ba na rantsa da Allah su da kwamfuta ta bata da suke ko bature bai isa ba bature fa sai ya samu manual sai ya nuna masa yi kaza yi kaza yi kaza amma duba yaran mu basirar su duba gyaran waya duba kasuwar gyaran waya ka je ka ka tambaya waye je China ya kwas din gyaran waya waye je Japan ya kwas din gyaran waya malam ya ilahi yaran na aina suka koyi gyaran waya amma duk wata waya mai tsada da ka sani ka kai musu ita wallahi inda tana baruwa za su bare ta kuma sai sun gyara ta ga wani nan ma a kusa da ba koyin ba su basi ba akwai basirar amma mun bari ne sun lalace wani yaro ya zo ya sami ne ce wallahi wallahi malam zan ji maka gidan rediyo ya rantsa ya ce wallahi rediyo wallahi zan yi shi kuma a bani kayan aiki kuma ba inda zan je ko lagos ba zan je ba a bani kayan aiki ka wallahi sai na gidan rediyo kuma duk unguwan nan wallahi malam sai kayi karatu kowa ya ci kuma baki ne yaro dan uwa amma yana nan a banza gwamnati ma bata san da shi ba kuma zai yi sau nawa suna yin helicopter yara a cikin gari a garin nan ina tabbatar maka wallahi akwai yaran da su yi helicopter kuma za su tashe shi sama ban sani ba dai mutum zai haushi ko bai zai haushi ba Allah ba amma Allah ya ce sun tashe shi ba dai jirgi ya tashi ya kana ba yiwu a tashe shi a sauko da shi wallahi za su yi shi musamman musulmi da yake da imani shi kenan bari ku ga aiki da basira a karwakalla bari ku ga aiki da basira shi wayo ko arne Allah yana ba shi wayo arne sai ga Allah ba shi wayo kawai shi kenan ya ce mu haɗu a can ثم أخذ رمحه يدوكي ماشنسا وخفض آليه da ya zo ɗaukan mashin dubai basira maimakon zai fita ya ɗaga shi yadda ake riƙe mashi sai wata dabara sai ya juya tsinin mashin a ƙasa kawai yana cakawa yana wucewa wani sai ce sanda ne saboda in ka ɗauki mashi ka ɗaga shi sama to ka fita yaƙi kenan ka ta neman abokin gaba kenan to don ya nuna musu shi fa ba inda ya je watakila kawai dan sanda ne yake amfani da shi kawai sai shi ne sanya kan mashin yana kallon ƙasa ka ji malam ya hutu bihin arda hatta raki ba farasahu ya hau dokinsa ya je aka maɗin kenan falan ma karuba minhum malam allah da ikonsa ashe labarin da wancan mutumin ya bayar gaskiya ne manzan allah ne shi da mutanensa a wannan ƙauyen wani fat ya hango su ya ga duhunsu da ya bi su da shi ne zai samu to amma bari ku kulawar Allah suraka ya samu dace ya haɗu da annabin da da abubakar da abokanin tafiya ya zunguri dokin nan malam tafiya yake tafiya yake tafiya yake tafiya yake wallahi sai dai cin musu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yana zuwa kusa da su sai ya samu ma sun tsaya suna sallah da daddare abin da ya fara ji kira'ar annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam mala yana kiyamun layli mala la ilaha illallah ka ji yadda ake mala in ana cikin tashin hankali Allah ake kamawa ba wani ake kama ba sallah ka duba ana cikin tsoro ana cikin firgici amma annabi ya alwala ya malam a daji ya tsaya yana kiyamun laili yana sallah saboda gaba ɗaya rayuwar musulmi tana karkashin kulawar Allah ne malam suraka yana zuwa abin da ya ci karo da shi kawai sai ya ji kira'a tana dukan sa kawai tawa ta annan muhammadu abubakar shi kuma ya tsaya annabi yana sallah shi kuma yana gadi abubakar sai ya ji motsi yana waiwayawa shi ne annabi baya waiwaye dama a tafiyarsa daman an ce huwa layar tafi tafiya yake ko a cikin tafiyar hijiran ma ko sau ɗaya bai waiwaya ba saboda tsabar garanti ko baka ji bane garanti rana ɗaya waiwaya wai ana jin su komai wallahi baya waiwaya sai dai abokan waiwaya kawai sai abubakar ya ce tunda shi yana waiwayawa wa abubakar yuksiru liltifata ka gani abubakar shi ke yawan waiwaye annabi shi baya waiwaye faƙala abubakar ya rasulallah ya ce ya manzan Allah an samu matsala hada suraka kadira haƙana ga suraka fa ya cin mana ya manzan Allah an haɗu da mutunci ya kare hada suraka kadira haƙana annabi ce suraka ashe sun san shi makiri ne bayi da kyau annabi ya ce to kwantar da hankalinka take karatu da mu yake sai daga hannu ya daga hannu ya roƙi Allah ya rabbi ya Allah ka kafar da mutumin nan a inda yake kar ya matsa wai ba gane ba duba garanti fa duba yaƙini fa nake ga muku yaƙini ya rabbi ya Allah wannan mutumin da yake neman mu ka nitsar da shi a gurin ka kamar da shi kar ya ƙara matsowa gaba ya bar mu mu tafi Allahu akbar fasakhat yada farasihi bil ardi annabi yana gama addu'an nan wallahi malam kafofin dokin suraka malam sai yanda ka san sun shiga cikin tabo kawai tsoro kawai sai suka fada yadda ka san wato rami ibada a kan daurin kasa ba wallahi sai suka nutse malam na'am ba dokin zai hawo ya iso su ba to dokin ya nutse sun shiga kasa suraka da yake yana da hankali take bai yi wani jayayya ba ya sallama ya ce kada alimtu annan ladi asabani bi du'a'i kuma wannan abin da ya faru a wannan sandaurin guri ba ruwa ba ba damana ba ba komai ba kafafuwan doki na su shiga ƙasa su nutse to wallahi wannan abin da ya same ni addu'ar ku ne da kai abubakar da annabi abin da za a yi fadu'ullah ali ni ma ku yi mun addu'a to ka nemi sulhu kawai abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tunawa harshe Allah ya fi mana insha Allah wani sati za mu daɗa bugawa mu ga ya aka yi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته